بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau takwas ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba a cikin littafin mu na allu'ulu'uwar marjan fi mattafaka alaihi shaitan mun tsaya darasi na nawa na ɗari da goma ko za mu tashi darasi na ɗari da sha ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka kitabul hajji ɗari da goma za a tashi ɗari da na ɗari da goma za a tashi to um insha Allah ta'ala muna cikin kitabul hajji littafin da yake magana akan hajji ɗaya daga cikin rukunan musulunci wanda muka ce saboda mahimmancinsa malamai musulunci sun ba wa kitabin mahimmanci da gaske wasu sukan yi masa littafi mutaki mai zaman kansa kamar yadda malam albani ya littafi sifatu hajjin nabi sallallahu alaihi wa sallam kama rawa hajjajir radiyallahu ta'ala anhu wato sifar hajjin annabi alaihi salatu wa sallam sifatu hajjatin nabi littafi ne tsayin mai kyau akan yadda annabi ya yi aikin hajji ya yi risala sannan haka nan dr shoaib yana da littafi da ake kiran sa almugul shi ma akan aikin hajji kawai ya yi hakan ka koma a zuwa wani bayan kitabul hajji wa suratul hajji mujalladi guda malam ya ware ya yi ta bayanan aikin hajji a ciki to haka nan kada da tattabanmu na gida na fiƙihu tun daga kan littafin ibiya za ka yayi kitabul hajji risala ya yi kitabul hajji idan ka tafi askari shi ma ya yi kitabul hajji idan ka koma cikin mudawwana duka in ka biyo wayannan littattafan kowanne ya yi kitabul hajji to hakan ka da littattafan hadisi da kan umdatul aqam bulugul maram sahihul bukhari ko kutubus sitta duka kowanne zai je kawo kitabul hajji saboda matukar muhimmancinsa saboda matsala ce da take buƙatar kulawa to zai zai kamar yadda na faɗa a can muqaddiman mu ta farko kada mutum ya yi masa karatun shiga kantin kadangare domin mace ce da suke ba san me za ta haifa ba ana na ana na wata ran za a ce ka fito wannan karan da kai za a aikin haji to kaga aiki ya kama ka ja wanda da yawa kamar yadda ibnu hazm yake faɗa a cikin muhalla yake cewa shi matsala abin da ya shafi kuskure a aikin hajji banda abin da ya shafi rukuni yace shi ba rabi ko dadi a matsalar aikin hajji yace ba kamar sallah bane da za a ci za ka yi ba a ko ga wani yace shi ka biya yace kamar yanzu muna karatun ka taba yin aikin hajji sai ka an faɗi wani guri wani abu da baka yi ba sai muna hazumi yace don wani ne da wani ka ba shi kuɗi ya ci kamar da kuɗin biya sai ka biya shi ba ya biya yace ba za a yace ma ba ko kaɗan saboda haka a irin abubuwan da ya ko kenan to shi sa matsala ce da tana buƙatar a ba ta muhimmanci kwarai da gaske a karanta ta bidika idan abin ya zo kawai sai mutum ya karkaɗe ya ƙara bibiya Allah maka hutun sarki ya dace da mu shi ne ma da yake babu mawaqitil hajji wal umra babu da zai magana akan al mawaqi jam'i ne na al miqat shi kuma al miqat din akwai az-zamaniyya akwai al makaniyya akwai wanda ake magana na lokaci akwai na guri kamar yadda sallah take a haka kaga sallah ba ai tana da da Allah yake bai za ka bai duru salata bazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum bai da ma'anarkum ba qimu salata yake ne inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan kaga yanzu duk wanda ya dage yi sallah asuba yanzu Allah ba zai karba ba domin tana da lokaci da aka ware mata haka ne ko sannan tana da gurare da za a yi shine duk da hadisi ya zo ya ce annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura cewa an sanya mun kasa ta zama wato masallaci kuma mai sarki ko ina sabanin annabawan baya idan mutum ya tafi a baya ne ya tafi misali sham idan a saudi arabia yake sai ya dawo saudi arabia zai yi sallah a zaratan sa za a karba amma mu yanzu ko ina kai sallah za a karba a kai dai akwai exception cewa ko su gurare da ba a karɓar sallah an kai a gurin kamar me kamar makabarta kamar ban ɗaki dai na da mayanka ko sai ne da bola sai kuma me na gidan jiya gidan jiya na yin sallah ba a karba na a ganin ka ne ko kuwa idan aka yi sallah a gidan jiya ba a karba alaji da makabarta haddana to a cikin makabarta kuskure ne gaskiya kuskure ne ya kamata a nusar da zuciya za su yi sallah domin annabi ne ya hana kuma ba idan wani ya zo yanzu ya halatta sai a ce kawo da ni annabi ya hana kuma annabi alaihi salatu wasalam zamanin sa ai akwai masu aikin magabatar ko akwai su ba gurin sallah bane saboda haka ba ni bane gaskiya kaga wannan kalmar da ka faɗa wato ban taba hararo da ba kuma suna yin gaskiya ya kamata alal akalli a mutanen da suke dawa wata ran wasu ba su sani ba suke a je a wayar musu da kai ba dai ba ne ba a sallah a makabarta domin annabi ne ya hada sannan banda nan ina ne kuma ba a sallah ba ba wannan gurin da ka faɗa ba ba da shi ba da shi a rayuwa ma'adin da ibi gurin ɗaura raƙuma ba a sallah shi ma haramu ne ke sallah a garken raƙuma amma garken awaki ba da jima'i garken awaki da tumaki za a iya sallah ko ba za a iya ba za a iya domin kashin awaki ba da zata ba ne kazanta ce kawai na sai ina kan hanya ai hanya yanzu da ake sallah ba a karba kalla ba ya hanya ana sallah ne yana cikin inda ba a haramta sallah ba eh saboda haka sai ina to bi to tafiya ku da wannan magana ku daya sai ina shine na ce tafiya su ɗaya da babawo saman kan ka'aba a hauko aka shi ba malamai suna magana a kan kanta amma dai tsallake ta nan an wuce in ka tsallake na yin harami a za ka da zun zun tsallake ta ba na ake nufi ba mutum ya hau kan ɗakin ba za ba a baka ba ka je man ka gani shi ne ai saboda haka wannan abin da zai yi ba za mu faɗa sai kuma me abu ɗaya nake so ku faɗa ba ku faɗa ba na na kanjili kanjili ba ba a salla Allah zargin ne shi ne dai dai nan a idan ka hau nan gidan ka kai sallah ba kai ba ke ko wanda suke hawa kan benci haka ka ga mutum a benci ko na inda nake so a faɗa mu tsallakin yi ne na eh na faɗi mayanka na faɗa guri na ƙarshe shine inda aka halakar da wasu kamar adawa ko mala'ilu shu'aiba an fahimta ko adawa ko samudawa guraren da aka halakar da wasu al'umma ba a sallah gurin da aka halakar da wayannan su ne kaga yanzu mun yi magana akan wato miƙati na zamaniya da makaniya nawa zamaniya da makani da zamaniya da makaniya na sallah to bari mu dawo da aikin haji shi ma kaga nasa akwai azzamani akwai almakani azzamani shine yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj wannan shine azzamani ko kuma al-hajj ashhurun ma'lumat shi aikin haji watanni ne sanannu a wannan watanni ya ce aikin hajji watanni ne guda nawa guda uku da wanne da wanne da wanne shawwal zulqa'ada zulhijja amma ba za mu ce zulhijja kawai ba sai mu dauki ko magana Abdullahi dan Umar cewa ashru zulhijja an fahimta ko ba za a ce zulhijja a sake shi ba domin daga goma ga wata ya an gama domin daga goma ga wata an gama rukuni na hudu shi ke an gama rukuni na uku abin da yake na wajibi a kan hajji ya tafi an yi arfa to kuma annabi yake alhajju arafa ita ake hajji arfa ita ce aikin hajji gaba ɗaya alkuran nan hudu da za mu fara yanzu ya fi kowanne girma domin duk wanda ya je bai yi arfa ba yana ta waje a tanti ko ya tafi ya gaba kowa a ka'aba ya tafi yana ta kewayawa wai dai ya samu sauki aka gaba komai ake hajjin sa ba sai dai tare shekara ne zuwa ba da san bidiya ba ne wannan abin da za mu shiga yanzu magana ce akan abin da mutum yana nufin to ya tashi daga aiki sai dai tara shekara ne zuwa aikin hajjin sa bai karɓu ba shine na farko yanzu da zai magana akan almiqani kaga na biyu shine almakani su kuma gurare da za a faɗa yanzu inda ake zuwa a ɗau wato a yi ta libasin ihram a dauriya shine malam zai magana sannan kun ga a ta a sallah ai akwai dukulul waqti ko yawa shigan lokaci da ke bada to shi ma aikin haji inda mutum zai kulla haraba da aikin haji 29 ga watan Ramadan aikin hajjin sa yayi gobe ba 29 ga watan Ramadan ko da takwas ko da bakwai sai kullu niyya aikin hajji yayi ko bai ba bai ba domin lokaci bai ba lokacin sallah asuba bai ba kai yanzu Allah ba zai karba ba haka idan ka kullu niyyar aikin hajji a yanzu abu haram Allah ba zai karba ba an fahimta da kyau ko to shi ma wannan haka to shi ne malai yanzu zai shiga kai tsaye ya gaya mana wato a miƙati amma na guri babu mawaƙiƙin hajji wal umra babu da yake magana akan wato miƙatin aikin hajji da umara aikin hajji yana da rukunai hudu umara tana da uku na farko shi ne wato al-ihram ko kuma eh shi ne al-ihram da muke cewa zai mu sa niyya ibrahim shi ne zamu shiga yanzu na biyu kuma al-tawaf wal yatawafu bil bayt al-atiq na uku kuma at-ta'i ko bayna safa wal marwa inna safa wal marwata min sha'airillah na hudu ko shi arafa shi kuma umara guda uku ne kacal wanne za a dauke arba kawai sauran uku su ne na umara to yanzu za mu shiga na farko ya shafi umara ya faɗi shafi aikin haji Allah ya dace da yace hadisi na 734 عن ابن عباس رضي الله عنهما an karbo daga Abdullahi da Abbas Allah ya tsara musu yadda kare yake wa kata Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ahli madinati da Hulaifa manzo kira da Abu Allah tabbata a gare shi ya sanyawa mutanen Madina dul Hulaifa a matsayin shine miƙatun su gurin da za su je su dauniya gurin da za a je a dauniya yanzu mutum dan Madina ne da bayan Madina gurin da zai je dauniya shine ne Zulhulaifa wanda shi kuma Zulhulaifa guri ne da yake wato a hanyar Madina zuwa Makka amma tsakanin sa da wato da Madina din mil guda shida ne ka iya cewa kilomita tara da rabi tsakanin sa da wato Makka sannan tsakaninsa da madina kai tsakaninsa da makka kuma ana magana cewa kilomita ko kuma ka ce kusan mil ɗari biyu da biyu ne tsakaninsa da makka shi gurin shi za ka ce ya fi kowanne miƙaci nisa da harami mafi kusanci kuma shi ne ƙaunin manajin a wayannan da za mu lissafa wanda ya fi kowanne nisa shi ne wannan an fahimta da kyau ko wanda in kamar da shi kilomita kuma za ka ga kusan kilomita ɗari uku da ashirin kilomita ɗari uku da ashirin akwai masallaci da ake kiransa masjidin shajara a hanya amma yanzu wato gurin ya rushe gaba ɗaya an rushe akwai wata rijiya da ake ce da ita bi'ru ali a hanya kuna tafiya an wanda suka saba zuwa sun sani sabon zuwa sai ya tambaya sai ina ne aka ce zero ali din ne yana nan in kana tambaya za su gaya ma an ka sami dan gari sai ma ali ne guri kaza ce a yanzu ana kiran sa abaru ali haka suke cewa amma ka ce zero ali musamman ka samu ɗalibin ilimi a tafiyar zai gaya ma ya san gurin an gane ko sannan akwai masallaci wanda yake babba da masu aikin haji da umara suke tsayawa a wannan gurin shi wurin da muka faɗa ɗin shi ne ake kira zuru laifa wanda kaga an je zuru laifa ai tsayawa ake a gurin a yi wanka akwai banɗakuna masu yawa a shiga a yi wanka a fito a shiga masallaci kuma sannan ga kasuwa a gefe wanda idan mutum bai taho da iramunsa ba sai ya a daidai wannan gurin to wannan shi ne zuru laifa a takaici to shi ne yake mana mun ji na farko wannan annaba dai da hatu wasalam ya sanya wannan gurin a matsayin wato gurin mutanen madina wani ahli tari al juhfa amma mutanen sham kuwa da yan maghrib da afirka gaba ɗaya su kuma juba sunan gurin da afirka da maghrib da su ne mutanen maroko ko da mutanen sham siriya duk sunan gurin su da za su ɗau ihrami shine juhfa wanda shi kuma wannan gurin ko shakka babu an kira shi da wannan suna saboda wato ruwa da ya mamaye shi yake gefensa sannan kuma aka ce guri ne da yanzu ya dine a cikin ruwa yana cikin rashi da na ko ba rumaliya da ake faɗa yana cikin ruwa yanzu miƙa cikin najeriya misali yana ruwa sannan sun ce wata alƙarya ce da take tsakanin ta da makka kusan ka iya cewa mil ɗari da goma kusan mil ɗari da goma wannan kamar da shi kuma kilomita za ka kilomita ɗari da saba'in tsakanin ta da makka a hanyar daga hanyar madina ke an fahimta da kyau ko to ko shakka babu zancen da ya fi inganci ya narke da ya narke a cikin ruwa sai aka ce to ya za a yi sai aka nemi guri kusa da shi wanda yake kusa da shi da ake kira rabi rabi sai aka ce nan ne zai zama miƙaƙi nan ne zai zama miƙaƙi to matsalar da yan Najeriya ce zamu idan ka biya kuɗi daga Najeriya a wato karkashin hukumar Najeriya da Saudiya abin da suka yi na negotiation babu tsayawa a rabi duk da alazan nan suna zaune za su gani abin da ake yi shi ne jidda maka haka ne ko najeriya jidda jidda maka ba zancen rabi ko kuma najeriya madina wannan ma muna maganar makararru ne alaji dama an madina ta ya ga bai da iskani wanda zai tafi makka su muke so mu dan wayarwa da kai wanda ya tafi madina bai da matsala domin zai tawo ta ina zulhulaifa amma wanda ya tafi nan yanzu kai tsaye ya tsallake ya tafi wato ya wuce jidda ayyam ya tafi jidda kai tsaye to ya wuce miƙati miƙatin da shi yana ruwa shi sa nake wannan bayanin kuma a tsarin da ake a cikin tiket ɗinka da an baka tiket za ka ga an rubuta ba guri kaza zuwa kaza za ka babu rabi a ciki sai dai fa ka je idan da yawan lokaci ka sauka kai ka biya a aljihunka ka tafi rabi ka ɗauko harin wanda kuma alhaji wanda ya tafi za ku ga mammakon kuɗi ake mammakon kowa ta kai ta kai ta kai ake sai wanda suke manya sosai za ga Allah ya ji ka alaji garba a yana ba da labari yace akwai wani bawan Allah da wato ya hango wani ya dawo ya kuma sanyi da shi kuma kudin zai kasa baya so in ya saka din zai karba kudin yana hango shi sai rubuyi saboda a wannan kowa ta kan zai yi mutum zai hanga kawai zai ganka kawai zai hawo rubuyi irin bai ganka ba nafsi nafsi ya ce wanda kaga ya iya ganin ka a Saudiya ya tsaya kun gaisa ma ko bai baka komai ba to babban mutum ne abin da nake nufi da babba ba wai dole sai da kuɗi ba wanda ya kautu cewa gaisuwar ma wani abu ne na ba ne mataka to ba ka ta dauka kuɗi to ai idan idan duka ko da ka ta dauka kuɗi kuma ya cinye kuɗin fa kaga ya zama ibnu sabila a wannan lokacin ne ma yake a taimaka masa a mota ake biyan kuɗi ake a mota ake rajin din ka gani amma wanda zai koma wato madina kuma ba tare da don wasu za ka suna tsaguwa su saurin sari to sai dai ya kuɗin jirgi ya ne ka fahimta da kyau ko in ka tambaya alazan za ka gaya ma akwai wanda shi Allah Allah yake an kawo su nan shi so yake yanzu da yalwan lokaci bari ya tafi madina sai ya biya kuɗin jirgi akwai ba yin wannan da yalwan lokaci amma idan babu lokaci dawa za a gaya ba an rufa kofa kuma abin mamaki wani alaji ya ce mun kusan ta yan Najeriya kusan su ake rubewa hanya kusan kowace shekara duk sauran ƙasashe za ka kowa ya je lafiya lau amma in Najeriya sai a ce wai sauran kwana biyu a rufe hanya shi ne za ka ai ta shiga yanayi wanda yake wato na bar tausayi da takin hankali saboda haka duba ta kuya a nan za mu dawo mu yi maganar yaya mutum zai yi in yana so ya kaucewa ko da yake kafin mu wuce gurin idan mutum yana so ya kauce wannan rudanin shine an ce masa an rufe yanzu hanyar shiga madina kai tsaye za ta bi nan to abin da za ka yi dama wajen ta irani yanayi uku ne akwai kabula kabulan miqat akwai inda miqat akwai ba'da miqat kabulan miqat shine mutum ya wanka zan ya gada ba a iya ko a unguwarsu daga gida ba ya saka iramu sai da bi ai da zai ja kallo ya sako kayan sa ya wanka amma bai kulla araba ba da sun shiga jirgi ana shiga har yanzu bai kulla biya ba akwai jiragen da na ce akwai ba duka bane waɗanda idan mutum zai je a cikin jirgi za su yi masaura mulki biyar a zo mai suna faɗa an fahimta da kyau ko akwai masu faɗa saboda haka idan kuma ka ga ba za a faɗa ba da an yi tafiyar awa kaza tun da ka yi tambaya tun daga nan an yi tafiyar awa hudu misali ko hudu da minti kaza kawai sai ka hau jariya kai kai domin ka yi ihtiyari kun fahimta da kyau ko saboda haka wannan shi ne mataki na farko sannan na biyu shi ne wanda zai yi inda lisan wanda shi ya fi kowanne shi a gurin imam malik yi kafin lokacin ma makaruni domin wani ya tambaye ne ne ya imam me hukuncin wanda ya kulla niyya kafin ya je miƙati imam malik ya ce baka ruhi ne bai kamata ba eh sai ji mai tambaye da yace to me idan na ƙara dan na ƙara tafiya ƙarin tafiya ba dai da ƙarin lokaci sai ya ce tunda annabi alaihi salatu wasallam bai ƙara ba kai ma bai kamata ka ƙara ba to amma mu kaga mu ɗan larura ne wayan san wayan san ɗan kukan daɗi ne shi sa imam malik ya gaya ba an fahimta da kyau ko na uku shi ne wanda sai aka wuce aka je jilla ala gafa ta malam bi zani ba ba kone domin ana samun kurakure da yawa shi sa aka ce idan kana da kuɗi da yawa ka biya wa wani wanda yake ɗan gari da mutane domin da kai hajijiya wallahi gwara ka biya ba domin za ka ababa ka tara kuɗi biya wa abokin ka kake ɗan gari ku tafi kawai nan ka siyo kaya ko ba haka bane yawwa to kaga min ba da aula domin ka maimakon ka je kai aikin hajji wanda ba daidai ba gwara ka biya wani ku tafi tare ya nuri da kai ka sauke rukuni daga cikin rukunan aikin hajji an fahimta da kyau ko to saboda haka idan mutum ya tsallake mai hukuncin sa to sai ya yi biya shi ne irin wannan magana sai ibn hazan yace idan ka san ka faɗo a wannan gurin to shi ne ko yanzu aka yi ka san ka taɓa faɗa a nan gurin to wani zai tafi aikin hajji shekara mai zuwa ya kamata kuɗin bidiya ka ce in ya je ya siya a maganar ibn hazm aka yi kawo ta a cikin muhalla amma akwai malaman da suka ce babu komai gaskiya an fahimta ko alme alwajin sun ka duwa za ga abin da ya kawo kenan cewa babu komai ba a dai kyauta ba an yi zunubi amma ba komai amma ibn hazm yake ko shakka babu idan mutum ya sake yi wannan to sai ya sai ya jiya ana bin sa kuma ko shekara nawa za an fahimta da kyau ko shi ne za mu zo gabar su za mu zo gabar wa'annan waɗanda suke su kuma sun ƙetare wato suna dabda harami kuma suna gaban miƙashi za mu yi magana har ma wataƙila mu yi magana wanda wataƙila shi an ba ta ne daga nan daga najeriya zuwa riyad ko zuwa jidda tunda akwai embassy din su a jidda ba akwai a riyad babban ko haramun kuma a jidda in ban manta ba saboda haka wannan shi ne zai rauto kai ne sai da yaje jiddan kuma sai yaji cewa ya faka bata da umara ko haji ya zai za mu ji maganar sa ko kuma wanda yake dalibi ne daga can ko wani business yake bai sa niyyar aikin hajji ba ko umara sai kuma bayan ya je jidda sai yake jin to yanzu ya kamata ina fato ne aikin hajji nan ko umara ya zai za mu ji matsalar su ma an fahimta da kyau ku to saboda haka kun ji jufa yadda take yanzu sai na uku wani ali na cikin karnal manazil mutanen najid kuma su gurin su sunansa karnul manazil karnul manazil shi ne wanda ya fi kowanne kusanci daga cikin guraren da wata ake magana domin najid kamar yadda suke faɗa kullum makamin murtadiyar duk gurin da yake ɗan mai tudu shi ake kira najid eh to sai kuwa za ga an ji ta dama makka ai tsauni ce kusan hawa to hawa da sauka ce kusan wani gurin tudu wani gurin kwari haka baka ce wani gurin za ka kana tafiya gaban hankala ta ai yawa kaga wajen unguwar kuma a sama kawai kana tafiya kana hango ta a can sama an fahimta da kyau ko to duk gurin da yake murtadi a shi suke kira ne duk da suna cewa shi kanul manazil din shi kuma jabalun bainahu wa bain makka wani dutse ne tsakanin sa da makka wanda aka ce kusan kilomita 60 amma kamar yadda na faɗa wa huwa aqrabul mawaqit ila makka ya fi kowanne guri a miƙatin nan guda hudu ko biyar zuwa ga zuwa ga makka ya fi kowanne kusanci wanda ya fi kuɗi za kuma shine wancan sai na hudu sai ce wani ahalin yaman ya lamlam ta ga mutum bai karanta wani ɗauka sunan wata alawar ne ba ko abu ne to ya lamlam su mutanen yaman sunan miƙatin su kenan su kuma inda za su tsaya an fahimta da ku su ne shi ma aka ce dutse ne eh jabalu tihama dutse ne tsakanin da da makka shi ma zai kai kusan kilomita 60 kamar yadda ake faɗa to sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce to kun ji wayannan kun ji ni ɗaki ne muka fara hudu guda hudu sai annabi ya ce fa huwa lahunna wannan guraren da aka fada lafi ne su zuwa duk mutanen garuruwa mutanen Madina Zulhulaifa da yan bayan su mutanen Sham Syria da Afirka su kuma Juhufa wanda ya narke a ruwa mutanen wato Qarnul Manazil mutanen nabi su kuma karnul malaji sannan mutanen yaman kuma ya lalla to kun ji guda hudu shine annabi yace wato fa huwa lahun fa hunna lahunna wa liman ata alaihi nabi duk wanda ya zo ta garin ko dan Najeriya ya je Madina yanzu to a can zai dau miƙatin sa a Zulhulaifa in dan Najeriya ya tafi Yaman sai ya tafi ya lalla an fahimta ko yawwa duk inda ka samu kanka a garin to nan miƙatin su za ka amma in nijar ka na mu ɗaya yawa eh sai ce fa hunna la hunna li wa liman ata alayhi min min gairi ahlin ga waɗanda ba ɗayan garin ba shine dai bayanin da yake liman kana yuridu al-hajj wal umra ga wanda ya nufin yin aikin haji da umara fa man kana duna hunna to ga matsalar nan duk wanda yake koma bayan su kuma shi ya tsallake miƙaji amma bai je harami ba kamar ɗan jiddar da riyad da ire-iren su misali sai ce fa muhalluhu min ahlihi wa kadaka shi kuma muhallin sa wanda yake cikin maka shi ni kafin da gine daga gida yana yin wanka za ka daga gidajen su ke fitowa mutum ya zo daga gida kawai ya fara talbiya daga cikin gidansa don haka ne ni kafi ya zama nawa kenan biyar wane ne na biyar na waɗanda suke zuwa ba gida kawai wani har da gidanku ai ba za ka ce min gida kawai ba ga waɗanda suke yawwa sun ƙetare liƙafi kuma ba su kai harami ba saboda haka su ma wannan liƙafin ya ce an fahimta da kyau ko yawwa to shi ne yake hatta ahlu makkata yuhilluna minha har ɗan cikin maka su ma za su yi fara talbiya kullu niyya daga cikin maka duk wanda kuma yi zai daga gidajen mutum zai koma tasa da 'ya'yansa su fito suna talbiya amma idan mutum yana da niyyar shi sai ya je misali miƙaci shi ya tsora wa kansa shi kenan amma dai annabi ya ce gidan kamar miƙaci ƴan wannan gurin an fahimta da kyau ko to saboda haka wani abubuwa za mu koya a wannan hadisi abu na farko da za mu koya cewa mun gane cewa miƙati shi irami min al-miƙati wajibi irami a miƙati wajibi an fahimta na ma yi tambaya akan kalar tufafi ko gundu ko ko me matsayinsa ko ba duba ba na'am ba ta magana akan kala kawai ok amma to haka na sallallahu alaihi haka na shi ma ya shiga aiki ya ci da shi na fahimta na ji maganar yalla bai sai tawa kuma na yawa alaji hali haka na haka Allah ya saka da alheri kun ga duk da tibe duk cin yau duk gaba ɗaya gaba ɗaya kowanne wato maganganun da suke shi ne maganganun da malamai suke aga justice ya ce shi hadisin kansa bai yi magana kala ba saboda haka abin da ya zama dole kuma an faɗi ko wata kata da ajiya a rahmatan lakum bala tasalu anha saboda haka shi tufafin kansa mutaci kamar yadda alaji wannan bayanin cewa wancan ai annabi cewa ilmin su minal diyari amin minal diyari bayata ku sanya fari daga tufafi wa kaffinu fiha mawtaku to to kai sai kiyaci da wannan yake su an ce ku sanya wa mamatan ku amma ga wasu wani ya mutu kamar mukaddina wa mai ya mutu da tufafin jikin sa ne kai ba kuma an ce a rufe shi kuma wata kila ba ai bayanin cewa fari bane wannan kiyasin ne kyau wayannan dalilan guda biyu sun ishe cewa saboda haka tufafi fari mutaci ba dole bane da kun kuma bincika sosai din za ku ga abin da suke magana cewa kwantan la annabi ma kore ne ko ba haka bane an duba ko injiniya kuma me yasa ku faɗa ba eh an fahimta ko saboda haka wannan shine tifati da ma zo nake a gano mana kawai cewa wato ba dole bane amma wayannan dalilan guda biyu karatu ne mai kyau ya kamata ku rike hadisin kansa da kuma kiyasi da wannan hadisin na likafin Allah ya saka da kai an fahimta da kyau ko to wannan shine to kaga mun ji wannan amsar mu ta fita kun ji kamar yadda muka faɗa cewa da mutum zai bari ya bari sai da ya tsallake to yayin zunubi wala dimahu damu malam shi ma ra'ayin da yake sai yayi yanka eh duk wanda ya tsallake ni kaji sai yayi yanka kaga ba ba shi ba ibnu hazm bane kawai da wannan ra'ayin sai yayi yanka ko da yake wancan dama ra'ayin mai alwarki su muka faɗa ko yawa amma aikin hajjin sa yayi sai dai ana bin sa baki duk ran da wani zai tafi bai samu zuwa bai ci to ga kudin rabu da Allah an an ji a bayar ba za a yaje ma ba da eh idan kana a gurin da muka faɗa ba eh ai ba wani a ranar iskali ba da yau in dai kana gurin da muka faɗa cewa ka tsallake ni ka kana cikin maka a cikin wannan hotel din na maka kana cikin lokaci daga nan zaka kulla mu shiga ban daki zaka yi kawo ka ta gidawa kai wanka ka gudu ka ka fara labbaik Allahumma labbaik shikenan Allah ya dace da mu alaikum salam amma kai yanzu dan Allah zaka zo a ce kana garin ba za ka je miƙati ba ai ka je miƙatin nan malam ka ga baya yake ka je ma ka ga yake yanzu lo laifa wallahi ina ga muku idan na hararo da a kokalwa ta ina har to ai ya ka Allah da kalli ya kamata ka samu wannan ilimin an fahimta da kyau ko alaji yace ni eh a idan ko ba yayi ana bin sa wani abu da bai kenan imana to ma ana bin sa baki baki zai biya kuma ya zai yi wanda yake a kai haka zai yi wannan muna magana ba akan wanda bai koma ba ba bai samu dama koma ba amma dai yanzu da kudin rago a nan zai bayani ya fi ya biya baki dole shine abin da na a ya danganta da abin da suke karba ya ake biyan kudin farashin Najeriya zaka bayar su hukuma da zai su za su ga ma nawa zaka ba ya ko yawa saboda haka yanke ma za a yi cewa ga kudin ba kawai dubu ishirin da biyar zaka tura ka ce a je ɗan tsinkiya a yanka yankewa za a yi alaikum salam na haka shi business ya ji alai na fi da san business ya ji don zuwa dai kawai hotel ya zama ta business ne ya kai ki da hudu amma idan aikin hajji ne dawa ne zai kai ki kuma zuwa hotel ya zauna shi ne abin da kai shi da za a ce ba wani yana bacci a tanti an sauko daga arfa ba ba abin mamaki bane ana zamu yana bacci wai bacci bacci kaje yi ai ba bacci kaje yi ba a dole ai gaba ɗaya shi ba fidiya zai ba wallahi a fidiya ya je ya dawo sai dai ya rike kana da zuwa inda rabu Allah ya kiyaye to mu je zuwa kun ji wannan abu na farko kenan abu na biyu shine magana da muka yi dazu wanda yayi tafiya kamar wani ambatara ko kuma magana da yake yi yanzu cewa wani abu ne ya kai shi sai da yaje jidda kuma sai ya ji yanzu yana so ya umara da ba babu niyya kun fahimta da kyau ko sai da yaje jidda da yaji niyyar ta kama shi to sai kulla a wannan gurin domin yanzu ɗan gurin ne amma da bambanci da wanda dama daga gida ya kullo niyyar sai ya wuce gurin shi za ba ga hukuncin sa mun faɗa ka ji aiko shi ne to shine ma da yake gaya mana anan to shi ga wato hukuncin wanda ya fada a irin wannan matsala sannan na hudu shine an so kuma mutum ya daga murya yace babu rafa'u sauti an so a daga sauti an gane ko an so a daga sauti a yayin da wato mutum zai fara talbiya ba a zuciya ce ba idan mutum ya roye ce Allahumma labbaika umratan ko labbaika Allahumma umratan sai ka fada ga buriya wannan idan umara zai yi kawai kenan idan kuma ifradi zai za mu zo mu ci bambancin su nan gaba sai ce labbaika Allahumma hajjatan ko Allahumma labbaika hajjatan idan kuma zai yi tamattu'i ko kirani sai ce labbaika allahumma mutamati'an biha ila al-hajj kun fahimta da kyau ko haka zai fada sai ya gwaba wanda ya manta ya zo yi umara yanzu yake labbaika allahumma umratan sai daga baya kawai tana da mutum zai yi hukuncin sa kawai in ya tashi ran takwas ga wata ya kulla niyya sai ce labbaika allahumma hajjata shikenan shi ba wani bidiya da shi kun fahimta da kyau ko domin dama duk ɗaya ne a yi domin dama idan ya taso ai idan ya gama shi da matushi ya gama ai da kayan da zai ta koma harkokinsa duk abin da aka haramta masa zai ci gaba da yi jeran takwas ga wata daga nan zai kulla niyya an fahimta da kyau ko shine mutum mafi um, wato tamattu'i wanda zai yi wato tamattu'i a wannan yanayi ne shi da ba tamattu'i mutum ya yi umara ya shiga harkokinsa ma duk sai ya yi jeran takwas ga wata sai ya kulla niyyar aikin hajji daga nan abubuwan da aka haramta kuma ya jige su har a gama ya gama aikin hajjin sa shi kuma ifradi shine mutum yi aikin hajji zalla ba umara kirani kuma ya gwaba umara da hajji a haɗe ba tare da ya raba su ba shine dama kirani in mutum kan kuka zo yanzu aka kawo nama ko dan wake ce ma ni fa kirani zai yi in baka jin larabci ka ce ni kirani yana nufin zai cuce ka biyu uku uku zai rike shine kirani sai ba wannan yaran amma in ka tambaye shi dan wani zai ba wannan yaran ya kifar da kai ce yi fa kira ne yake kai kai kira ne kai na ruwa na to yana nufin fa bibi domin kaga ana gaya ba alada wani abinci ba daidai bane ya rika kwasa uku biyu yana tutsawa kai kana daukar ne ana cin nama don yake ba ni kira ne zan ka kalle shi ne kake nufi eh to yana nufin dillo ba sai ya tura tsoka kike dillo ba daya kana nan kana jira kai kuma Ibrahim ne ke an gane ko to wannan shi ne mu je hadisi na gaba saboda lokaci sai akwai ɗaya wato za mu faɗi ɗaya dole ke mu gama hadisan bai faɗi shi ba sai mu kamar da kuka yi tunatarwa hadisi na ɗari bakwai da talatin da biyar ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo kira da abin Allah tabbata a gare shi yace yuhillu ahlul madinati min dhul hulayfa mutanen madina suna kulla niyya ne daga dhul hulayfa wa ahlul sham min ila juhfa mutanen sham kuma daga juhfa wa ahlul najd min qarni su kuma mutanen najd daga qarnul manazil qala abdullahi Abdullahi dan Umar yace balagani anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yana samu labarin annabi ya ce wa yuhillu ahlul yaman min yalamlam su kuma mutanen yaman za su faro daga yalamlam to kafin mu je gabar da nake so ne magana akan shi ne yuhillu wanda fi'ili ne fi'ili mazi ne amma fi'ili mazi ne wato khabar ne bi ma'anar insha umarni ake an fahimta yawa mudari bi ma'anar insha an fahimta da kyau ko fi'ilul mudari ne bi ma'anar insha umarni ake bayarwa kamar yadda aya ta nuna a suratul baqara wal walidatu yudhi'na auladahunna hawlayn kamilayn والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ai kaga kabar ne amma bai ma'anar da ita umarni ake wayarwa in mata za su ga yadda yayin su ga yadda za su ba wai kawai labari aka bayar ba an fahimta da kyau ko to irin wannan da yi ma to kaga duk guraren su to ina mutanen Iraki ba ai ba kuɗin yi kafin su ba ai da ne yi kafin su za su rike ai ba ka samu shine wasu malamai suka ce na Aisha ta kawo hadisi amma wasu suka ce sai na Umar ne ya sa miƙatin mutane tsirai sai na Umar Allah ya kara masa yadda to shi sa wasu daga cikin ƴan shi'a ba sa ɗaukowa da gurin domin mutanen Iraki da Iran ta za su rikin za su bi sai sai tun da Umar ne ya kafa gurin ba za a ɗauka ba a to a sai dai mutum ya zo ya ji jiya kuwa ba za a faro wai daga nan za ta yi rikin din ba kwata-kwata har yanzu akwai wanda suke da wannan muguwar aƙida cewa tun da sai na umar ne to kuma annabi cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin da abin da kula alibobi wanda suka yi ba bid'a bane sunna ne saboda haka kaga ran da Allah ya kai ka Iraki ko ka je Iran wani kos zaka je aikin haji ka tafi zaka yi rikin ka dauko wato iramun ka daga nan kanka saurare an fahimta da kyau ko saboda haka kaga idan mun hada miƙati guraren miƙati ya zama nawa shida da za ka yi saboda ka ka tattara yanzu da zarar an zo an tambaye ka akan miƙati kowanne ka kiyaye kuma za ga idan mutum yana kokarin kiyaye abu zai ga kowanne yana da alaka da kudin kamar za ka yi iraki ba za ka manta shi ba ya lamlam yaman ya lamlam an fahimta da kyau ko su wa'annan har wani mawaki da akwai wasu mai tuka da ya waƙe su a cikin abiya an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye mu je babi na gaba saboda mun ci lokaci da yawa to wannan shi ne wato gurin da ake kulla ne kashi kun ga wannan kamar yadda muka faɗa wajibi ne wajibi rukuni ne daga cikin rukuni ya ma fi karfin wajibi domin wajibi ana iya biyan wani abu ko to rukuni ne rukunin ne da zarar ɗaya ya faɗi to al'amari ya lalace babu talbiya babu da yake magana akan at-talbiya wa sifatuha an gane ko da kuma sifarta eh at-talbiya wa mi wa waqtuha da kuma lokacin da ake yi kaga an sabo maddarin kalmar shine labba an gane ko yawa labba shine maddarin kalmar daga nan aka samu ta yadda kuma talbiya take ga aikin haji da umara shine labbaik allahumma kowa zai faɗi wannan kalma ko dai hajjatar ko umratar ko hajjatar da umratar to shine an ka kira kenan an gane ko domin kalmar kamar da wasu malamai suke faɗa abin da take nufi ikhlasi laka wato tsarkakewa ta zuwa gare ka ya ubangiji kai wannan abin dan Allah kai ba dan kowa ba shi da abin da kake nufi to mu je zuwa an Abdullahi bin Umar anna talbiyata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda yake lalle tarbiyyar tarbiyya da Annabi alaihi salatu wasallam yayi ita ce labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك an gane ko yawa labbaika allahumma labbaik amsawarka ya ubangiji amsawarka labbaika amsawarka la sharika laka ba wanda yake baka da abokin tarayya labbaika amsawarka innal hamda hakika godiya wannan mata wato da kuma ni'imomi laka gare ka suke domin ni'ima ce Allah ya zabe ka cikin miliyoyin mutane da kai ka wannan gurin wal mulk kuma mulki naka ne la sharika lak baka da abokin tarayya wato baka da abokin tarayya ko daya shine ne dawa ba ku misalin wani wani da yazo yana ba da misali yana cewa shi ai ba inda ya burge shi wato irin wato gurin da ake cewa innal hamza wato ya da tuwai sayyidina hamza wai ya ce an zuwa na innal hamda wanda ya mace yace shi har kuka yake a wannan gurin yace wallahi ba inda ya burge shi irin inda zan ji ana sayyidina hamza yace shi ya da tuwai innal hamda din nan sayyidina hamza yake cewa shi da ba da yake jan hankalin mutane akan cewa kada wanda ya tafi aikin haji ba tare da ya karanta ko ya tafi da wanda zai koyar da shi ba domin za ga wasu mutane a gefen Ka'aba ko a harabi suna da niyya sosai da jebun su sosai su kawai aikin su in ka zo ki ba su ja ka suna faɗa kana faɗa biyan su za a yi to wallahi mafiya yawancin wayannan mutanen kai ka fi su karatu Allah ba su karanta komai ba za ka sun taho da mutane mutum ishirin biyan su za a yi dama auna za ka yi kamar direba ne yanzu da zarar an cika ta ja ba sauri yake kai ku inda zai kai ku ba to shi ma fa irin sauri yake kai ku ya dawo a kuma biyan sa saboda haka bai san komai ba zai rike lawar bikarsa ya dafa da wasu abubuwa haka aiki su kenan haka kuma masu turi juwa za ga masu wannan tsawabin suna nan suna yawo da kujeru da ka zo ba za kai ba za ka iya ba ko ka gaji ko ka zo da dattijuwa ka kai babar da ka kasa tura ta awa mala sai dai kai babar bibi ne amma mutum ya daina mahaifiyarsa ko mahaifinsa ya kasa tura shi wai sai a biya to ka sani cewa wannan wallahi haƙinki suke mutum zai shauki uku sai ce ya gaba ba sani za ta bai ta baiwa Allah an ta ga an ta tafiya an ji an ce wai kawai sai a ce kuma musamman idan hawan sama ne domin ya fi faɗi sai guda biyu ko uku kawai sai ya gama domin an biya shi kuɗinsa so yake ɗan wani to duk irin wayan abubuwan suna da buƙatar mu kiyaye su sosai da sosai haka a a shi magana da komanda yake cewa wanda ya je bai iya ba ya za su gane waɗanda ba su iya ba su biya musu haka kake nufi ko wannan abu ne mai sauki yayi misali kamar yanzu a nan Kano a nan Kano ai akwai wato masu bitar alhazai akwai abokinmu da ka sani dalilin bitar alhazai sau uku ana biya ban maka ta uku yana zuwa yaje saboda Allah ya ba shi kwarewa ta iya bayanin aikin hajji ko wata mata ta fara biya mar a tawagar su suka tafi ya rika nusar da su wani alaji ya biya mar haka sannan da karshe wata ɗalibar su ta kuma biya masa kaga wannan ai an da ba yi aikin hajji domin shi ma ba inda zai je domin ya san ba ko su yi an biya ma ne dan ka nusar da mu ba kai ba ba ba tafiya ba tafiya siyo siyo kayan tsaraba sai an gama aikin hajji a daga nan ne daga nan ai ba a san in ka je ta kowa ya labari domin ana tsallake irani kuma ai sun cuce ka ba ka ɗauko irani ba tun daga kan rukuni ka faɗi tun daga nan ake zuwa tafi an fahimta da kyau ko to wannan shi ne Allah ya dace da mu to kaga wannan shi ne mu je gaba babu amru ahlul madinati bil ihram min ayyi masjidin ila ulayfa babun da yake magana akan wato umartar mutanen mutanen Madina kunna ihramu daga zulu masallacin zulu laifa domin akwai masallaci kamar yadda na faɗa a gurin ya'ani masjid zulu laifa ana nufin masallacin zulu laifa anan za su kullo ihramu da mutum ya shiga ban ɗakin sa idan bai wanka ba yayi anan sai kawai yana fitowa dan daga cikin hawa zai kukulla da kayan da ya saka yana fitowa zai shiga masallaci duk da cewa baya cikin sharafi na cewa sai an shiga masallaci an yi sallah to ana shiga a yi sallah raka a biyu da an yi daga nan ana shiga da ba da ta fito za ka fara talbiya labbaik allahumma umraka sai kuma ai tayin talbiya an kaga duka huta har a je harami labbaik allahumma labbaik ba fa umratan da ka kace mai ta wai kin ka faɗa sauri ya isa ko hajjatul umratan ya isa sai dai kawai ai tayi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik in ka ga duka shiru idan kuma ba zuciya ke yi ba fili an fahimta da kyau wannan shi ne to kaga wannan hadisin da muka biya yanzu yana mana magana akan wato girmama ɗakin Allah madaukakin sarki da kuma tsarkake shi domin ba a so a tsallake shi ba tare da an yi ba ba tare da an kulla a haraba ba ya kamata mu fahimta mun sai libasul ihram daban anniya daban tifafin ihrami daban niyya daban shi sa mutum zo yace na ce ka faɗi wato arkanul umra ko hajji idan ka zo ka ce min al ihram sai ka sa ko ka ce libasul ihram sai ka sa kuma anniya in bracket idan ka ce anniya sai ka sa ita ba wacce tilkautai al ihram sai ka saka aka ka'ida take sannan sai ka zo ka ce meye na biyu da muka lissa ba dawaki a jeri sai ne sai sa a yi sai kuma ko kofa arafa ana cewa tsayawa arafa ne amma ba dole bane in ka je sai ka zan tsaya mutum ya je in ya ga dama ya tsaya in ya ga dama ya zauna dan wasu sun dauka aka je kawai tsayawa ake kai ta tsayawa har rana ta faɗi ba haka bane yawa wannan shi ne abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya yabe mana za mu tashi babi na gaba babu ihlal min haythu dhanba ita wa ra'ila nan za mu tashi insha Allah sati mai zuwa um akwai muna ƙara tunatar da yan uwa cewa akwai akwai wato matsalar abin da ya shafi tasuwa da aikura gobe kama da jibi malamai suna ta faɗakarwa sai dai kawai abin da zan ƙara jan hankali akan shi ne babu wani biki ko wani abu da aka ajiye wa ranar ta zuwa da ashura babu shi a musulunci abin da aka ajiye kawai azumi azumi aka ajiye mana amma ranar goma ga wata a yi cika ciki ko a sha kwalli ko a shafa kan maraya ko wani abu da ake yi gaba ɗaya waɗannan nawafil ne suka kirkiro shi akwai masu kiyayya da ahlul bayt hadari su suka kirkiro wannan suke murna da kake sayi na hutai su suka kirkiro wannan an fahimta da kyau wanda za ku ga ya zo ya mamaye kasar hausa a kasar hausa ne kadai ake ajiye jela tun ta sallah ake ajiye jela tun ta sallah ta bayi tsutsa za ka ga wajen an ɗauko tana tsutsa a ta a ruwan zafi sannan a zo a dafa a ba mutane su rika idan naman za a ci a ciyo kajima amma ba da sunan suka cike ba domin cika ciki za ka yi murna a kan kashewa sai na Husaini kashe sai na Husaini kuma duk wanda suka yi kowa ya san cewa shi da nuni Allah ya tsire mu an fahimta da kyau ko saboda haka ba ba wannan ba kan mutum ya fada wannan gurin na murna a kan kashe sai na Husaini sannan akwai kuma ɗaya tsarin su ne masu bakin ciki to kuma bayan wannan masu bakin cikin su suka ce su suka kashe domin su suka yi mai shigo shigo ba zurfi suka ziga biye aka kashe saboda haka wayannan biyun gaba daya ba ta tsarin musulunci da wanda ke bakin ciki ina nufin bakin cikin da yake fitowa a rika fito da yara kanana ko dabbobi ana tsaran su da makami dan za ga suka fito da dabba kamar ku sai su fito da buyi ana jan ana cewa wannan umar haka ce mana ko a ɗauko kariya ko a yobe yobe wata shekara an taɓa a Najeriya suka janyo ba a kariya har aka so a rigima suna jan su suna cewa ita ce Aisha wallahi a Najeriya ba su yi to abu kusan dai wato abin ya so bai zo ya wanke lafiya ba saboda an so a yi hayaniya to saboda haka wayannan bangarorin guda biyu gaba ɗaya haramu wanda za su janyo dabbobi ko masu ɗauko yara duk da mu mutanen mu namu ɗan shi a nan na ga ƙananan yanyan ne in ma yaran bahaushe su ba sa ɗauko makama a daga kafta wa mutane na taɓa gaya wani ɗan shi'a na ce ni da ka ji shi'a izina a shari'a na ce wallahi duk karatun da ake a kai matakin da ake kakkafta wa mutane sai na yi ba zan yadda a kafta mun ba domin za ka ga wani ya tsaya shi ne shekul islam ɗin ya tsaya kawai ana biyo layi yana ɗaukan doguwar adda ko takobi yana tsafta wa mutane sai jini ya tsaftuwa sai ka wuce wai kai ma yadda wuce ni jini ya zuba daga jikinsa kai ma jini ya zuba daga jikinka sai ka biyo hanya ka bi layi haka har jarirai wallahi har da yara ƙanana ana saka zai kafta kaf haka sai a wuce jini ya fito shi kuma jikinsa ba ba ko ɗaya kawai to wanda karatu ake a kai matsayin shi ma sai in yi kawai kai gurin na kafta wa mutane Allah ba zai yi da kafta mun ba saboda ka ga wannan babu ji a musulunci kuma magana da muke kamar yadda muke bayani a karatun mu na tafsiri akan shihohin zina cewa mata annabi ba ta cikin halin baiti a nan shi ma idan kuna magana akan cewa dan sai na Husaini jikan annabi ne to ai ba shi kadai aka kaje ba mahaifinsa ba ai shi ne babba a cikin halin baiti shi ma kaje shi aka yi sai yasa ba za ku ɗauko ranar da ba shi ba ku rika yawo sannan yin sayyidina al-hasan shi ma ai guba aka saba shi ma kake ga aka kuma halin wajini me yasa ba kuma da ranar sa ba kaga abu ake ce ganda kashi kamar yadda muke gana kuma a cikin halin baiti nan aka ce Ja'far ibn Abi Talib baya cikin halin baiti shi ma ba kake shi aka yi ba shahada yayi a wato yamama sayyidina Hamza da yi shuhada gaba ɗaya ba shi ma ba kake shi aka yi ba saboda haka me yasa ku dauki ranakun su ba kuma sannan sai da Hamza annabi alaihi salatu wassalam da Ja'far bin Abi Talib tun yana raye suka yi shahada me yasa annabi mai mai da ranakun da idan ranar da aka kaje su aka yi musu shahada ta zagayo me yasa mai mai da ranar bakin ciki ba Allah ya sa kuna bayyana ta to wannan abin muke so duk shi wato kiboyi da suke kawowa ka rika hararo su a kokolwarka ko kai karatu mai yawa ba ta za ka gane cewa ba addini bane abubuwan da shi a suke yi daukewa ranar goma ga wata ana yawo da bakaken kaya ana zagin sayi na umar a zagi sayi na abubakar a zagi na na hafsa a zagi na na aisha za ka ji suna cewa allah ya tsine wa gumakan ƙuraishawa da 'ya'yansu sai kuma a fito da abin karara sai sai a ali abubakar da umar hafsa wa aisha haka idan suka faɗa iya wancan gurin ba za ka gane da wa ake ba wataƙila kai tawili amma wallahi sai an fassara ba sai a ce ma suna nufin abubakar da umar da hafsa da aisha kurukuru shi za muke ta faɗa waɗanda suke tallafa wa dawa ana shiga gurare daban-daban ana yi Allah ya saka musu da alheri domin ire-iren guraren da ba a zuwa nan suke zuwa sai mutum ya je da omo da indomi idan faɗan ƙarami da indomi a basu a ba mutum a ba mace hijabi a ce su fito ranar ranar faɗi ran goma ga wata saboda tsabar kaunar ahlul bait da kasar Hausa suke yi duk duniya bayan da ake haifar tagwaye a Hassan da Hussein sai a kasar Hausa to kaga kuwa wanda gari ne za a je a ce ba ranar na da faɗi ba a yadda ba za ba ta yadda ba to da haka ake jin ɗan kauye shi sa masu fahari masu hannu da juni wajibi ne su fito da kuɗi a yi dawa Allah wanda Allah ya ba ilimi wajibi ne su rika shiga gurare suna dawa domin akwai sauran aiki suna shigan mana ƙauyuka su ne mana illa ƙauye za a je akwai wani ƙauye da malam Muhammad muka taɓa zuwa wata shekara muka je muka kai dare a wannan garin sai hanyar doguwa lokacin da muka je a lokacin hanya nake ga yawan nake yanzu wannan ƙauyen yadda suke kishirwar karatu da kishirwar wato da'awa wa a kira ta akan abubuwa wannan ƙauye idan da da wata mugunyar akida muka je kana nufin ba za ta karɓa ba za su karɓe ta domin yadda suka karɓe mu hannu biyu da za mu zo timatir kwando guda aka saka mana a bayan mota Allah da muka zo na baki muka yi muka rasa yadda za mu yi dan na ji lokacin ma kamar ban yi aure ba ko ko da ya aure aka aka rarraba aure a mu timatirin gaba daya da kawai da haka waɗannan abubuwa ne da ya kamata lallai wato a kula kai na ya aure a lokacin ƙwarai kuwa dan jin na tuna gida ya kai ne ba gidanmu ba gida ya kai ne saboda haka waɗannan abubuwa ne da ya kamata mu lura mu wato mu duba su sosai da sosai suna shiga ƙauyuka su ne wani illa a zagi mu'awiya a zagi haka kowanne sahabi da ba sa so sai sun zagar saboda haka ya zama wajibi gare ni na farko na cikin birni su tashi su yi karatu sannan waɗanda suke da hannu da shuni su rika tallafa wa masu dawa su rika tallafa musu domin shiga wannan guraren a yi dawa yana da fa'idar da mai zaman kanta kun san cewa har ba da Allah ya sa an fa naka ba har boarding school shiga suke boarding school da suke kewaye da mu Allah har nan suke zuwa gidawa na taɓa ba ku misali akwai yarinyar da mun taɓa zuwa an tura mai ainihin a wata daga cikin makarantu na kwana mun yi lakta ran ƙarshe kwanaki kwanan mu uku ranar ƙarshe da za mu tafi ni na yi bayani ni da wani malami wato dokoki muka ji na yi bayani ran ƙarshe da za mu tafi a kan falalar sahabbai muka yi bayani wata yarinya ta yi forwarding takarda front and back full stop ta ce gaba ɗaya abubuwan da muka faɗa a kan abubakar gaba ɗaya ƙarya ne abubakar din da kwace ya yi ya kwace fatima fadar yamma ta yi muna jiran tafiya don a lokacin gida za a yi wallahi ina karanta takardar nan nake to aiki da aiki ya canja nake wannan baiwa Allah ta da mu baya an gayyato ne unguwa principal tana zaune manyan wato shugabannin makarantu na makarantar na zaune bai unguwar ya zo kuma an karanta saboda haka Allah ya taimake ni nake ga abokin tafiyan wallahi kafin tafi na kamar wato wato na san za a yi wannan tafiya na duba wannan matsalolin da sai ta ba da reference ta ce ka duba cikin minhajin sunna littafin ku na sunna al-ushati na kaza lamba ta kaza ai ibn tabiya ya ce kaza kaza ibn kathir ya fara a cikin tafsirin qur'ani al-azim wallahi haka da rika ba da reference ka duba wannan da lamba da komai sai nake to alhamdulillah nake ibnu kafir ya kawo amma cewa ya hadda kawo aya ya kaduba karkashin ayar wa atizal qurba haqqahu wal miskin sai ka ji me ya fara a gurin ka duba ibnu taymiya da ya fara a guri kaza a sai nake to ibnu kafir ya kawo ibnu taymiya ya kawo amma sai suka yi miliki ba ce ba ce ba da suka kawo ce yana da ƙarfi ɗan shi'a sun ce kaza me yasa baki kawo wannan nassin magana ba kika yi domin yake magana ne bayan mun yara suka rika kabbara daidai irin wannan lokacin ne yar security ta fesa musu guba za ta tafi ashe ta yi barbarar tunani a cikin yara da yawa muna ba da amsa suka rika kabbara mun wayan musu da kai sai nake dan girman Allah wannan yarinyar ina neman ta ina son ganin ta idan an jaki bayan an gama wannan sai to sai wani zai ta aliki ne unguwa sai yake to yana ba da shawara yana ganin oke bayan mun zo ne mun bar gurin ne ba sai da ta zo kawai ina alwala saboda magarba ta yi sai wata ta zo sai mun sallama na ce dan Allah ta zo ina son ganin ta tana zuwa da shi sallama wallahi na dauka ɗaliban mu ne na cikin gari za ta ba da sako da na dago kai na ce ta ce mun ɗan ki'an nan da kake nema ce ni ne sai da shugabanni ke zuwa na wanke kafa ta nan biyu na ce mata yanzu a shi'a wacce kike yi to ta wannan gurin na fara karya ta sai sai shiru na ce a manyan tashoshi guda biyar wacce kike yi sai shiru sai na ce to ki fara yadda dakon shi a ciki ke yadda ko wallahi da muka fara tattaunawa ina kawowa ta kawo sai na gane cewa hatta takardar da ta zo da ita har da aka bata sai littattafan ma bata san mujalladi ne wani ta haddace ne da ƙarshe ta ce malam na gamsu zaki sa akwai kuskure amma gaskiya ba nake denawa ba sai na ce ne dalili ta ce saboda mahaifi mahaifina ta ce shi ne wato kwamandan shi'a a garinmu ta faɗi wata lokacin gamban eh wani daga cikin manyan gari sai ce malam shawarar da zan ba ku wani ya aure ta na ni ba zai auren wannan ba gaskiya wai yana ba mu shahara wani ya aure ni ba zai auren wannan tsakani da Allah wai shi ne shawara su yana ganin ce na ce masa sannan abu na biyu baban ta ma in ya san mu ba shi a muke ba zai ba mu ba ce amma ni ba zai auren ba yani da Allah komanda yake ba duka musulmai nan zai je auren arniya saboda haka wannan ba daidai ba ne tsakani da Allah na ga irin wato shiru da masu kuɗin mu suke da masu da'awa da masu wato ilimi da suke da masu cikin kawai wannan kuskure ne da muke bada wa cikin sa to da karshe yarinyar nan cewa jawar da muka bata kawai ta rika ta iya a gidan idan za ta iya ta rika koyewa amma ta daina zagin sa akwai wannan shi abin da muka tafi da ita akai to kun ga akwai aiki kenan to yi za a gaya muku har godin school kisa ɗaya daga cikin ayyukan wato kamar kungiyar MSN da wasu suke ganin ba ta komai wallahi suna taimaka kwarai da gaske domin yana ɗaya daga cikin ayyukan su na tura malamai burare lakcoci da wato wayar da kai wannan shine kalubalen da muke bayan musuluntar da wato maguzawa sannan akwai kuma musuluntar da manyan maguzawa su ba wayannan masu zagi ga Abubakar da Umar dan ba maguje ba zai kama ba Abubakar da Umar idan na ba a jarba ina ruwan su da shi bai san shi ba to wayannan maguzawa fa da suka makale a cikin mu su manyan zaban suke zagi wanda suka yi da addinin suka kawo Allah ya dace da ku saboda haka wannan dukkan kuskure ne ba a wani abu wanda aji ka ji damuwa an samu ko insulin cewa goma ga wata haka kake da yana wuce in ranar ta zo ka ji a ranka ba ka jin daɗi amma ba a baka wata sunna na cewa ka fita da kaya ka rika yayya da kaya ko ana kaza ana kaza ko alƙabi ta kan wuta da roji biyan Najeriya ba ce amma yan kiran su ne a kakkafta wuka a haukan wuta amma yan Najeriya ba ta yi eh saboda ƙarya ce kawai ƙarya ce an fahimta da jago abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu dadin sa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa dawawa da sifofin da madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon ubangiji da sunayen sa dawawa da sifofin da madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙon ubangiji da sunayen sa dawawa da sifofin da madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah maɗaukakin sarki kun ce rayuwa da talauci da ake bawa da shi Allah ka yaye mana Allah ka ba mu damuna ne albarka Allahumma amina fi awqanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين kamar yadda muka faɗa gobe ba karatu sai wani satin amma kamar satin kuma zai kama a kawun jana'iz ko ko ba karshen wata bane to malam kamis ma ba zai yi karatu ba ranar rana alhamis ranakun da ya ajira ranar ajira ke saboda ana so mutane su yi azumin ga wanda Allah ya ba wa iko subhana sallahu na'am ko ke to akwai wani ya turo mana takarda nan sau na sun sun ɗazu tana gaba na to akwai mala alƙasim ba masu alƙasim za ku ga wani mai zama a can mai tsayibin liya mai gilas an yi masa aiki a kafarsa yana nema addu'a muna roƙo Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya sa an yi sa'a Allah madaukakin sarki ya tafi kafadunsa a gida yake kowa asibiti sauke to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tafi kafadarsa Allah ya bashi lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Sí, qué bueno yo. Thank you.